بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم نلتاف كشف الشبهات واللفت ببما لمي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه آه muna cikin safha ta 29 shafi na 29 a inda malam yake mana bayani akan shubuha ta mubtadi'a mubtadi'a da ainihin kuburiyun daga cikin sufaye da sauransu waɗanda za su dinga nuna maka cewa sufa ba gumaka suke bauta mawa ba su tawassuli suke yi neman kuruba neman kusanci suke yi ga wa'innan tawagit ko kuma wanda suke kira ala haddi ma ya kolona wa zunuun auliya da ainihin nukaba da sauransu malam ya ba da amsa akan yadda za ka bi shi ta daruja idan ka ce ba shirka kake yi ba to menene shirka in zai ce ma shi bai san ma me ake nufi da shirka ya za ka kore ma kanka abin da baka san shi ba wanda ya san shi ya ce kana yi sai ka ce ba ka yi sai ce to me ma shirka sai ka hauka maka kaga sai ka mai bayanin asalin shirka wadda Allah ta'ala ya yi bayani cikin alkur'ani mai girma kamar dai yanda malam ya mana ainihin wato bayani daga ƙarshe za mu tashi inda yake cewa wasirul mas'alati ko wannan shi karatu shine karatu na 11 insha Allah an ga gurin na'am bismillahir rahmanir rahim ahsan Allah ilaykum qala al musannif rahimahullah wasirul mas'ala annahu idha qala ana la ushriku billah فقل له وما الشرك بالله فسره لي فإن قال هو عبادة الأصنام هو هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاسترها لي فإن قال أنا لا أعبد إلا الله إلا الله إلا الله وحده إلا إلا الله إلا الله إلا الله وحده نعم فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات
نعم الواضح بينت له الآيات الواضحات بمعنى الشرك بالله بمعنى بمعنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وإن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوان إخوانهم إخوانهم إخوانهم
إخوانهم كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب na'am wanda yace wasirul mas'ala sirrin da ke cikin mas'ala- mas'alan nan wato ta inda za ka yi maganin shi wannan mujadil din wanda yake kuburi sufi ila akhiri annahu idza qala idan yace maka ana la ushriku billahi ai ni bana hada Allah da wani duk da fa zai yi tuntube sai ya ce shehu idan nawa'ib na yau da gobe musibu suka tunkaro shi sai ya sai ya yi shaddun rihal sai ya kumsha kayan shi daga garin da yake ya tafi can ilama wata ƙasa ce ta daban inda shehin yake ya je ya zauna can ya ka- ya ya tare yana ta roƙon shi lailan nahara yana neman ya biya mai bukatar shi ya neman ya yaye mishi damuwar shi amma kuma sai ce a shi ba shirka yake ba to tayyib idan ya ce ana la ushriku billah fa qul lahu wa ma shirku billah me ma shirkan asali ma kar in zo in ta dukan gurbi ka san me kake yi na san da wanda nake tattaunawa kuwa fassirhu li fassara min me ake nufi da ashirku billah fa in qala idan yace ana la a'budu illa Allah wahdahu ai ni Allah kadai nake bauta mawa kaga duk da bai baka amsa a can ba sai ya bara sai kuma ya dawo a ni kai ni fa bana bauta kowa sai Allah to kai mai at-taslimul jadali baka yadda cewa baya shirkan ba shi ma daman bai bada amsa ba to amma yanzu tun daga inda ya kamo yana ganin ya kula kula ku to damke shi a gurin sau tattaunawa akwai abin da dole sai ka share mutum kawai shi ne ake cewa a taslimul jadali ce to an ji mai saurare ya san da cewa baka amince ba shi kanshi ya san baka yadda da shi ba neman mafita ne yake yi to ita dama albatilu lajlaju ita ƙarya ba ta da fuska ɗaya yau ta kama da wancan gobe ta to in ya a wannan ramin ba zai sha ba sai sai ya tsallaka wani ramin to duk inda ya fada in dai kan ƙarya yake to sai Allah ya kunyata shi to sai ka ce mishi in ya ce ai shi baya bautar kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ana la a'budu illa Allah ko mun yi tsallake mun yi tsallake أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي لنتف فسرها فإن قال هو عبادة الأصنام من أتاري دين يتي شركة يتي بوتر قماك فقل وما معنى عبادة الأصنام ومنيني معنى بوتر قماك أنا نقول لك أمو ذاك فسرها لي فسرها من مئة نفيد عبادة الأصنام من ذاك باكاي فإن قال يعني لم يجب عن سؤالك سيكم يجي أنا لا أعبد إلا الله وحده أي بنبوتر قوة الله شكله ضد ببادة أمسى تبسي فقل ما معنى عبادة الله وحده في تدبي بيشده تومي معنى بوتر الله بوتر الله سبحانه وتعالى شكله فسرها لي يمن بياني فإن فسرها تندي da kunya can bai bada amsa ba nan ma kuma yake bada ansa to nan da ya ɗanyi ko dimi-dimi ne to fa in fassara ha bi ma bayyana alqur'an in Allah ya matsi bakin shi ya fassara bautar gumakan nan da yanda alqur'ani wato ainihin bautar Allah subhanahu wataala ko idan ya fassara bautar Allah da yanda alqur'ani ya bayyana cewa kar a sarrafa a sarrafa wani jinsi ko wani nau'i daga cikin ibada zuwa ga wani Allah in ya fassara da haka fa huwal matlub abun ne ma ya samu kaga yanzu gaskiya ta bayyana gare shi qamat alayhi alhujja ta rage nashi imma an yatub wa imma an yastamir an yastamirra fi hawa wa fi ghayyihi wa dalali wa in lam ya'rifuhu taban kuma galibi haka in bai san meye ma ma'anar bautar Allah ba fa kaifa yad'i shay'an wa huwa la ya'rifu to ta yaya mutum zai yi iddi'a'in abu yace yana bautar Allah alhalin bai san meye ma bautar Allah ba wa in fassara zalika bi ghairi ma'anahu idan ko ya bayyana ibadan nan ba da ma'anarta ba ya dauki wata ma'ana daban cewa ka yadda ba mai halitta sai Allah ci wannan ita ce bautar da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi kaga wannan kuskure domin babu mai halitta sai Allah babu mai azurtawa sai Allah wannan tauhidi ne tabi'i tauhidi ne tabi'i yashtariku fihi al-mu'min wal kafir was salih wal dhalih ko kafiri ya san ba mai halitta sai Allah ko kafiri ya san ba mai azurtawa sai Allah duk da cikin tafasil na rububiyya ana samun rauni hatta a cikin wasu musulman amma ana magana kan asul din ne sai ya fassara ibada da uluhiyya wadda ita ce Allah ya aiko annabawa da ita وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون العبادة تتب بوتر الله بوتر الله شي كذلك to don ya fassara da abin da yake wato ainihin ba shi ne abin da alkur'ani ya yi magana a kai ba bayyanta lahul ayatul wadihati fi ma'ana shirki billahi wa ibadatul awsa to anan sai ka zauna kaga ka kyale shi a can da bai fassara mai bautar gumaka ba ko to anan sai ka hada sai ka mai bayanin ayoyin da suke karara alwadihat waɗanda suka zo akan ma'anar bautar Allah ma'ana fi ma'anar shirki billah ma'ana hada Allah da wani wa ibadatul awthani da bautar gumaka annahu alladhi yaf'alu yaf'alunahu fi hadha zaman karara zaka bayyana mai abun nan dai da suke yi a wannan zamanin bi ainihi shi a karan kanshi to fa shine wannan shirka ita ce shirka ka shiga kunci ka kira shehu kana itikadin hoton shehu zai kare ka a cikin shago zai kawo maka arziki zai tare ka daga wato annoba da gobara da kaza zai jawo maka alkhairi zai ture maka sharri wannan shirka ce to abin nan da kuke yi a wannan zamanin shi ne dai shirka wa inna ibadatallahi wa anna yafi dacewa wa anna ibadatallahi wahdahu la sharika lahu hiya allati yunkiruna alaina ويصيحون فيه بمواو استئنافية جينا ذاك أن يفداتيوا أنقاني يعني وأن عبادة الله وحده لا شريك له كما كبينا مشتوا للي بوتر الله سبحانه وتعالى شي كدي والدباء هذا شد قوة أتكنت هي التي ينكرون علينا بوتن نند مكتسي أن بوتا مع الله شي كدي تتسكي من إنكاري yanzu ya tsaba rashin kunya sufi mai bautar kabari shi zai zo kuma yana cewa wai kai ahlus sunna ka gyara tauhidin ka abun kunya da a yi ba ma za magana kan tauhidi yanzu rashin kunya su ta yi kamari wanda yake da ɗariƙancin shi ya sha sukancin shi ya ƙoshi ya dawo wai kuma zai yi program ko zai yi karatu akan tauhidi wai kuma har ya soki ahlus sunna da cewa tauhidin da yake kai ba shine na annabawa ba wannan fa'in ta'adar fa'ajabin haka ina fata an gani to wannan bautar da Allah ya ce a yi a ƙur'ani ita ce suke mana inkari waya sisu na fiye suna ta kwakwazo suna kwarmato suna ɗaga murya a kan wannan bautar da muka ce a bauta ma Allah shi kaɗai kama sa a kamar yadda masu gidansu da kawo iswan ‘yan uwansu na farko masu gidansu kenan mushrikan farko suka dinga ɗaga murya suna ta da jijiyar wuya haifu falu a ja'alal alihata ilahan wahida su abu jihar kenan lokacin da suka ce wai shi wannan muhammadun sallallahu zai mai da dukkan ababen bauta a daina a bauta musu sai dai abin bauta guda ɗaya mu ai haka muka ce kar a roƙi kowa sai Allah kar a nemi taimakon kowa sai Allah cikin abin da babu mai iya yi sai Allah kar a nemi agajin kowa cikin abin da babu mai iya yi sai Allah kar a bauta ma kowa sai Allah shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa Allah ta'budu illa Allah inni lakum minhu nadhirun mubin sai suka ce ta yaya a ja'ala al-aliya istifham ne wannan na inkari yaquluna zalika mundahishin ta yaya za a ce dukkan ababen bautan nan guda ɗari uku da sittin da ke kewaye da ka'aba a jingine su a daina bauta musu a dawo bautan ilahan wahidan wani abin bauta na daban kaga ana akwai cin mutunci ma kaga ilahan da suka kawo shi a nakiya kuma sun san Allah ta'ala shine abin bauta sun san da cewa shi ya halitta shi ya kaza shi ya kaza kuma ilahan wahidan wani abin bauta na da suka ce inna hadha la shay'un ujab lalle wannan akwai abin ban mamaki a cikin shi wanda ujab yana cikin siyar na tafdil a wurin wasu mai haka ujab kaga asali ajib ajibun ajabun ujabun da ajib shi ma yakan zama ala wazani fa'il na tafdil suka ce to wannan babban abin mamaki ne ta yaya na'am قال رحمه الله فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل عبد القادر بن الله ولا غيره فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد ولو لم يجحد السورة قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله
نعم تفرق ففرق بين النوعين وجعل كلا وجعل كل منهما كفرا مستقلا نعم.
فقال malaiti fa in qala idan yace maka innahum la yakfuruna bi du'a'i al-mala'ikati wal anbiya wal anbiya'i wal awliya'i wal asfiya'i wa wa wa idan yace maka ai su masu tabarruci masu tawassuli ko kuma innahum zamir ya'ud ila al-kuffar نعم su kafiran nan na farko ba su kafirta don sun roƙi mala'ika ba ko sun bauta ma mala'ika ba ba su kafirta don sun roƙi annabi ko sun bauta ma annabi ba domin addu'a yana ɗaukar wannan ma'ana نعم
wa inna ma yakfuruna lamma qalu ai ba su kafirta ba sai da suka ce al mala'ikatu banatullah kaga wani dungushe ne nan za a yi sun yadda cewa mushrikan farko suna bautar mala'iku cikin su akwai masu bautar annabawa to amma sai suka ce bautar mala'ikun ba shine ba istiklalan ya kafirtar da su bautar annabawa kamar kiristoci da suka bauta ma nabi isa alaihi salam suka ce to bauta mai da roƙon shi da wato ɗaukar shi cewa a matsayin abin bauta ba shi ya kafirtar da kiristoci ba ba shi ya kafirtar da mushrikan makka da suke ɗaukan mala'iku a matsayin ababen bauta koma bayan allah ba da kaga wannan maganar ba za ka sauwara cewa musulmi mai hankali zai iya yin ta ba to amma saboda shi wanda yake kan ƙarya bi kulli saman ta kowace hanya yana ƙoƙarin ya kare ƙaryar shi a wannan ƙara tafka faɓa ne ya yi asalin magana ce ta wani alƙuba'i da yana cikin wanda suka yi ma shekul islam bin abdul wahab raddi to sai ainihin wato yake cewa ai ba su kafurta da wannan ba inna ma yakfuruna sun kafurta ne lamma qalul mala'ikatu banatullah da suka ce mala'iku diya ne mata na Allah wannan ne ya kafurta su fa inna lam naqul abdul qadir ibn Allah wala ghayru masalan ke ai mu da muke tawassuli muke kama kafa da auliya'u da asfiya'u da nujaba'u da kuda ainihin wato nukaba'u kamar su abdul qadir al-jailani da suke jingina mai wasu abubuwa zuran wa bubtani ai ba mu ce shi dan Allah ba wala khairu haka wani shi su Ahmadul Badawi Ahmadul Tijani Ibrahim al-Inyasi ba mu ce su ƴaƴan Allah ba ne kawai dai mun ce bayan Allah ne waliyai ne muna roƙon su muna neman muna tawassuli da su su kuma waɗancan ai da Allah ya kafirtar da su a Qur'ani ai sun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne ai sun ce annabi Isa dan Allah ne da ka su wannan ne ya kafirta su ba bautan mala'iku ko bauta annabawan ba gashi nan a ƙasa sai ce kamar da alkubai ko kamar yadda alkubani ya yi wannan iddi'a'i wa ghairu ya ce undur adda'a wal munawi'ina li da'wati shaykh yani muhammad bin abdul wahab wanda shaykh abdul aziz bin muhammad bin ali abdul latif ya rubuta wannan littafi ba ciki ya yi wannan wannan bayani ahmad al-kubani al-misri ahmad sunan shi yana da littafi mai suna faslul khifaf fi raddi dalalat ibn abd al-wahhab faslul khifaf fi raddi dalalat ibn abd al-wahhab asali risala ce da ibn abd al-wahhab ya rubuta ga mutanen misra irin yadda ya saba kusan yankin maghrib din nan da ya aiko wa sarakuna cewa a gyara tauhidi a su ji tsoron Allah su daina zalunci su daina shirka su daina kaza su daina tsafe tsafe da sau don a lokacin abin da ya dimi kenan a duniya to da ya aika misra shi kubani yana cikin manyan shehunnai waɗanda suke ci ta hanyar wato su wa'innan muridan nasu to takarda ta fara shiga hannun muridai cewa wannan fa shehunnan kan ƙarya suke kan fata da shirka suke haka sai ya rubutu ya rubuta wannan littafi cewa fasul khitafi raddi dalalati ibn abdul wahhab to a cikin wannan littafin ne yake bin maganganun ibn abdul wahhab yana waye sharhi shine da yazo kan wannan qadiyya sai yake yi magana makamanciyar wannan kamar yanda shi ibn abdul latif ya kawo cikin fatawul munawiyya cewa ga abin da ainihin wato yake cewa ai su mushrikan farko ba su kafurta da mujarradin bautar mala'iku ko annabawa ba sai bayan da suka riki annabawa a matsayin ɗiyan Allah ko mala'iku a matsayin ɗiyan Allah subhanallah wa ta'ala ina fata an gane to shi malam ya ce fal jawab amsar da za a ba su a nan gurin أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقيم أتي الله ينادى آه كافرتي نيمي زمان كنش أي شيء كافرتي ينادى بانقروري ديوا ينادى بانقروري ديوا mutum zai iya kafurta ta hanyar karyata annabi ya kafurta ta hanyar kore samuwar Allah ya kafurta ta hanyar cewa Allah yana da ɗa ya kafurta ta hanyar haɗa Allah da wani a gurin bauta ya kafurta ta hanyar yi mawa ainihin wato Allah izini ko annabin shi ko kuma saƙon da ya zo daga Allah ko manzon shi sallallahu da sauransu akwai ɓangarori da yawa da mutum ke ridda a cikin su kamar da malamai suke bayani to sai ka ce mushi ai jingina ma Allah ɗa kafirci ne mai zaman kanshi kamar yadda bauta ma wani Allah shi ma kafirci ne mai zaman kanshi قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد تتي الله شي كدai yake ma'ana sunan shi na Allah da sifar shi haka ba a taba kiran wani da Allah sai ta ce hal ta'lamu lahu samiyya ba shi da takwara a bangaren suna to a ma'anar ta Allah shine al-ma'luf al-ma'bud al-muzallal lahu wal mu'abbad hubban wa ta'zima shine Allah to yanda yake shi kadai a sunan shi haka yake shi kadai a sifar shi da zaran ka mai takwara ka ce wani shi ma Allah ne ka kafirta da zaran ka mai naziri ko shabihi ka ce wani shi ma yana kaza yana kaza cikin abin da Allah kadai ke yi ko za a yi mai kaza da kaza cikin abin da Allah kadai ake gudanar da su gare shi mutum ya zama kafiri to Allahu samad wannan kamar ƙara bayyacewa tafsilun ne ba'da ijma' قل هو الله أحد الله الصمد Allah shi kadai ne ake nufin shi da biyan bukata daga cikin ma'anar uluhiyya dan talabul haja ya kumshi isti'ana da istighatha da isti'aza daga Allah subhanahu wa ta'ala sarrafa su ga wani Allah kuma rushe kul huwa Allah ina fata an gane wannan to shi kadai ake nufi da biyan bukata to kaga a cikin sura akwai lam yalid wa lam yulad bangare na uku na uku kenan bai haifa ba kuma ba a haife shi ba sai wani yazo ya ce Allah yana da da ya ka kul wallahu ta kafurta shi a mataki na uku ne tunda akwai wanda ya ce Allah yana da da amma kuma yana bautar Allah amma kuma ya yadda Allah ne kadai abin bautar cikin kiristocin su ma san kasu kashi kashi amma duk da haka kafiri ne so da ya ce Allah yana da da to don haka wa'incan kafiran sun kafurta saboda bautar wani Allah sun kafurta saboda jingina ma Allah da ai akwai dalilai da yawa na kafurci kuma sukan haɗu akwai wanda zai zama ya ya kafurta ta bangare kaza ya kafurta ta bangare kaza ya kafurta ta bangare kaza na fata an gane wannan to saboda haka sai ya ce wal'adun lazi la nazira lahu Allah ta'alan da yake shi kadai wanda ba shi da makamanci nazir wanda yake tsara ba shi da tsara wasamadul maqsudu fi alhawa'ij shi kuma asamar shine wanda ake nufin shi cikin biyan bukatu shi ake nufata shi ake roƙo shi ake raja daga gare shi a gurin biyan bukatu to kaman jahada hadha faqad kafara wanda ya karyata wannan ya yi musun wannan ya kafarta wanda ya ce Allah ba shi kaɗai ba ne ya kafarta mana ba shi kaɗai ne abin bauta ba ya kafarta wanda ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ba shi kaɗai ake nufi da biyan buƙatar bayi ba ya kafarta ka koda bai ce Allah yana da ɗa ba kenan an gane wannan kuwa walau lam yajhad as-sura yani baqiyati al-faqarat aw al-anwa' anwa' al-kufr allati dhakarat as-sura koda bai karyata dukkan suran ba koda ya yadda Allah ba shi da ɗa ya yadda Allah ta'ala ba shi da wato ainihin maka tsara shi ma kufu wala mai kula kufuwan ahad to amma sai ya ce ana iya neman taimakon wani in ba Allah ba ana iya bauta ma wani ba Allah ba ya kafarta ko da ko bai ko da bai ce Allah yana da tsara abin ya fito fili mana wa'incan kafiran sun kafurta ta fuska biyu ne a wannan matsalar a kadiyar bautar wani Allah kafirai ne a kadiyar jingina ma Allah da kafirai ne su yanzu ya rage kuma idan kun ce waliyanku ‘ya'yan Allah ne kun kafurta idan kun ce waliyanku ababen bauta ne kuma bayan Allah kun kafurta kuma ɗaya daga ciki yana salgun imani ne ga baki ɗaya duk ɗaya daga ciki mutum ya kafurta da shi imanin shi ya rushe in ya haɗa kuma kafurcin shi ya ƙaru zunuban shi sun ƙaru mummunan makomar shi za ta ƙara yin mu قال تعالى ما اتخذ الله من ولد الله بيركدا ba wa ma kana ma'ahu min ila kaga sai ya raba kuma babu wani abun bauta da yake tare da shi na gaskiya fa farraqa bainan naw'ayn sai ya raba bangarorin guda biyu nisbatul walad wa ittikhadul ilahi min duni wa ja'ala kullam minhuma kufran mustaqilla Allah ya sanya kowanne ɗaya daga cikin kafirci ne mai zaman kanshi متخذ الله من ولد يعني من نسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد فقد كفر بمجرد نسبة الولد له سبحانه وما كان معه من إله من اتخذ إلها غير الله سبحانه وتعالى يدعوه ويقصده في قضاء الحوائج فقد كفر وإن لم يزعم أن الله سبحانه وتعالى له الولد قالوا أنه هكذا نوعين متباينين في النوعية مشتركين في الحكم والفضيحة وقال نعم وقال, وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن جن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم وفرق بين كفرين والدليل, والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه من الله والذي كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن الله أن لله ولدا وهو مرتد ويفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم أمسك
وقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لا نذكر إلا عبادتهم ولكن لا يعبدون
ولكن لا يعبدون لا يعبدون أولياء كذا نسيكم ولكن لا يعبدون ونحن لا لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه وإلا فالجواب عليك فالواجب فالواجب عليك حبهم وحبك فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم بكرامتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع إلا أهل أهل البدع والضلال ودين الله وسط وبين طرفين وهدى
وبين طرفين آه. ودين وسط بين طرفين ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين نعم ما لن يتي وقال وقال تعالى الله سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم التي وجعلوا لله شركاء mushrikai sun sanya amma Allah ta'ala abokanan tarayya wanda suke ganin suna yin aiki tare da Allah aljinna daga cikin aljinna kaga wato wannan badal ne kenan وجعلوا لله شركاء الذين كانوا هم الجن sun sanya ma Allah ta'ala wasu ababen tarayya abibaɗan tarayya daga cikin aljanu daga kamar a kamar yadda ya faɗa cikin suratu safat waje alubai na huwa bai na aljannati nasaba duk da wasu sun ɗauka aljanna a gurin ana nufin mala'iku ko fasara ce mai ƙarfi na'am to sun sanya ma Allah ta'ala abokanan tarayya daga cikin aljanu suna ganin suna yin abin da Allah ke yi an yi wata fassara daga ahadu salaf cewa abin da ake nufi shine zanadika zanadika wanda suke cewa Allah shi ya halicci mutane da dabbobi ya halicci haske da alkhairi shi kuma shedan shi ya halicci duhu da sharri wannan zanadika ke wai shaidan ya halitta na? ke zanadika wasu asalin kalmar zandaka farisanci ce wato kai matuƙa ne cikin munafunci wanda mutum shi totally daman kafiri ne amma sai ya zo da rigan musulunci don ya ɓata musulunci ko shi ake nufi da zindiki da a garin nan gandai na ji ana ce mai zindi azuma na ji wani yaro ya ce wani zindiki ne ba ya azuma a shura ya ce mai zindiki wannan kalma ta yi muni gaskiya aina to saboda haka zana da fa ake wa khalaqahu duk da Allah shi ya halittu waɗannan aljanna wa kharaqu lahu banina wa banatin kuma suka kirkiro ma Allah ikhtira' suka kirkiro ma Allah subhanahu wata'ala diya maza da diya mata suka ce dinna Allah bi ghairi ilmin ba tare da sanin su ba am khalaqna al mala'ikata inatan wa hum yashhadun allati ala min ifkihim la yaqulun walad Allah wa innahum lakadibun ƙarya ne suke banin ana nufin yahudawa da suka ce uzairun ibn Allah da kiristoci da suka ce almasihu ibn Allah banat ana nufin mushrikai da suka ce mala'ikatu banatullah bai gari ilimi fafarraka bai na kufurai ne shi Allah ya raba tsakanin kafurcin bi waje alulillahi shuraka aljanna wa khalaqahum wannan wani kafurci ne na daba shine irin kafurcin da waɗannan kuburiyu na suke yi din eh sun sani ko ba su sani ba duk da su ba a ce kafirai ba ne kai tsaye sai an tabbatar musu da hujja alal a'yan ke amma aikin nasu kafirci na kaulan wahida shine wa ja'alu lillahi shuraka aljin khalaqahum duk da Allah shi ya halicce su wa kharaqu lahu banina wa banatin shine kafircin da shi wancan da ire-iren shekalar su ko ba'i ko kubani suke cewa ai sai wanda sai sanda mushrikan suka ce Allah na da ɗa ko Yahuda da Kiristoci suka ce Allah na da ɗa sannan suka kafirci to shi ma wani kafirci ne da shi ma wancan ɗin kafirci kaga ya raba ina wa dalilu ala hadha aiba anna alladhina kafaru bi du'a'i lat lalle waɗanda suka kafirta saboda bautar lata ma'a kaunihi rajulan saliha ai cewa suke mutanen kirki ne shi yasa muke bauta musu ai shi ma lata mutumin kirki ne da nassin hadisi a Qur'ani a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaluttu sawifa ko rajulun salih ne ya kasance yana mawa matafiya abinci mahajjata na ba su abinci da ruwan sha shirikai sai suka yi dan butun butunin shi bayan mutuwar shi daga baya har suka dawo suna bauta mushi to irin wancan kafirci asali auliya'un nan wasu daga ciki sanda suke mutuwa a zo a shayyada kabarinsu a yi darifi don a bambanta darajar su ne da sauran makaburi ba don abota musu to amma zari'a ce zari'a ce sila ce hanya ce wasila ce ta shirka da yanzu ake inda dai shaidan yayi mawa qaumun مع كوني رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله اي بس ce لا تدان Allah bane ba wanda ya taba faɗin haka daga cikin mushrikan Makka والذين كفروا بعبادة الجن waɗanda suka kafirce wa Allah saboda bautar aljanu da suke yi bokaye kenan da sauransu lam yaj'aluhum kadhalika su ma dai ba su sanya su a matsayin iyan Allah ba وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد ويفرقون بين النوعين هكذا ما لمي dukkan mabiya mazahibul arba'a malikiya wato ainihin ala tartib hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila dukkan su da suke rubutu akan hukuncin ridda to idan suka zo babu ridda suna ambatan cewa duk musulmin da ya riya cewa Allah ta'ala yana da dato yayi ridda kuma sai su raba tsakanin nau'ukan biyu sai su ce kuma duk wanda ya bauta ma wani Allah yayi ridda duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ridda duk wanda ya zagi Allah ya yi ridda duk wanda ya yi kaza ya wulakanta alqur'ani mai girma ya ƙaryata manzan Allah ya ƙaryata Allah subhanahu wataala ya yi ridda a kenan da ya ridda kala kala ce suna nawa'awa wa hadha fi ghayati alwuduh wannan bayanin ya kai matuƙa a gurin fitowa fili wa in qala idan yace ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كذوك ربا مدباين الله قال الله يناشيوا كسورا للي وليا الله باسد صوروه باسد صوران كومي باسا فرقبا ولا هم يحزنون كما بزاسي بكين تكيبا وتلوكة متوسو بزاس داموبا وراس جسوروبا ثم لا يكوزاس تيبي مسكيوا ranar alkiyama ba za su yi bakin ciki ba domin za su tashi cikin sakamako yardajje walahum ya hazanu ce to ga aya kai ka ce aya ta ce a bauta musu kai ka ce aya ta ce a roƙe su kawai Allah ya ce ba za su damu ba za su yi bakin ciki ba ma'ana Allah ya ya ba su aman ya ba su salama ranar gobe alkiyama me ya kamata kai ma ka yi fafutuka don ka shiga cikin su ko وسابقوا إلى مغفرة من رب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فأما سيتي أيضا آية ذاك أبو تامس فقل سكتي هذا هو الحق وننزل تنقص كيان وليتنا درجة أقول الله ولكن لا يعبدون سيدي بقى أبو تامس ألا بيتي أبو تامس سيوائسنا درجة mala'iku fa da annabawa Allah ya fitar abota musu wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun Allah ya ce bai umarce ku ba ku musulmai ku riki mala'iku da annabawa a matsayin ababen bauta koma bayan Allah sai ce ta yaya zai umarce ku da kafirci aya'murukum bil kufr kaga da sai ce aya'murukum bi ittikhadhihim arbaba ashe ya faɗi abin da asalin ma'ana shi ashe ittikhadhu ghayra Allah rabba kufrun billahi subhanahu wata'ala ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun ta yaya zai umarce ku da kafirci bayan kun kasance musulmi to an ce in ka rike mala'ika ka zama a matsayin abin bauta ka zama kafiri in ka rike annabi a matsayin abin bauta ka zama kafiri fama baluka biman huwa duna duna duna duna bai kai shi ba kwata kwata daga wannan an tauna wai tsakuwa ne don aya ta ji tsoro to la yu'badu wa nahnu lam nadhkur illa ibadatahum ai ba mu sai ba su da daraja ba haka shi dan bid'a kullum mugu ne in ya tashi raba ka da bayin Allah sai ce ai wani baya san annabi sallallahu alaihi wasallam dan izala baya san annabi dan izala yana zagin waliyyi a ina muka zagi waliyyi cewa muka ka abauta musu kuma su da kansu waliyan in dai na Allah ne ba na shaidan ba waliyan shaidan kan wannan zagi idan mun ce su sun yi ridda sun kafurce mu Allah sun yi zandaka zagi ne a je a haka an zage su su ibnu ibnu arabi wa ta qulu subhani subhani ma a'zama sha'ani ma fil jubbati illa Allah ya daga malum malum malam ɗin shi ko alkabbar shi yace Allah ne cikin ta ya rungume ya ce shine Allah wannan ta yaya za a ce ba za a buta kan shi ba tun abu ta kan shi amma waliyan kirki kala su abubakar mai siddiq su sun zo faɗin waliyai ma ba su sa annabawa to mu a i'tiqadin mu bayan ba su sa sahabbai bayan annabawa babu wilayar da take sama da ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa afdaluhum ala al-itlaq as-siddiq to waliyai irin su abubakar mai siddiq ya za a mu zage su ya za a yi mu'aibanta su amma cewa muka kar a bauta musu mai gidansu ma cewa ya kar a bauta mushi wani ya ce ma sha Allah wa shi'ita annabi ya ce kul ma sha Allah wahda a ja'altani lillahi nidda ya ce la ta turuni kama a turatin nasara ibn maryam fa inna ma ana abdun fa kulu abdullahi wa rasulu ta gaskiya ɗaya ce daga kinta kuma sai bata illa ibadatan bautarsu ce muka ambata muka ce ba a bauta musu ma Allah tare da Allah wa shirkahum ma'ahu mun ambaci cewa kar ma'ahu ko kar a hada su da Allah wa illa in ko ba haka fal wajibu alayka hubbuhum wattiba'uhum wajibi ne akan ka san su dole ka so su domin awsaqu ural iman hubbu fillah masoyin Allah dole ka so shi wattiba'uhum da bin su bin su yi musu biyayya domin wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin al-awliya mu'minun dole mu bisu mu musu biyayya fima la lam yukhalif shar'a Allah subhanahu wa ta'ala lianna kullam minna qad yukhti aw minhum wal iqraru bi karamatihim da tabbatar da cewa suna da karama suna da daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan gaskiya ne ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال باب من إنكار كرامو من وليي وليي نجسيا توسي إن بدعا بتتو عبد الله بتتو النسوني سكي إنكار كرامة وليي wadda ta tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal wadda ta tabbata a Qur'ani ma fa karaman nana Maryam alaihi alaihi assalam kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب wannan zancen karama akwai wani ta'aliki da ya kasa za mu bashi sai sati mai zuwa insha Allah sai ce wa dinullahi wasatun baina tarafain addinin Allah wato matsakaici ne tsakanin bangarori biyu bangaren tafriqi da ifrat sakaci ko wuce gona da iri fahudan bai na dalalataini shirya ne tsakanin fata biyu fata ta ainihin wato masu wuce gona da iri da masu sakaci wa haƙƙun bai na baƙilain gaskiya ne tsakanin ɓanna biyu ita ce ta almufarriqun wa almutafarriqun ba mu bashi insha Allah idan mun zo sai mu tashi waccan lamba din sai mu hada da ainihin karatu na gaba bi ibnillahi ta'ala hada wallahu a'lam